الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم wannan shine darasi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna a turfatu fin nahawi ta babban malami abu abdullah muhammad ibn abdulhadi rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta alhamis bakwai ga watan rabe wani thani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1446 to a darasin da ya gabata muna cikin babu a ƙasamil kalam da malam yake bayani akan karkasuwar zance a wurin malamai annuhatu na nahau wanda ya yi bayani akan alisim da alamominsa ya yi bayani akan alfi'il shi ma da alamominsa wanda a kansa muka tsaya za mu tashi wal harfu to sai kashi na uku daga cikin karkasuwar abin da ake gina zance da shi suna fi'ili sai harafi ya fara da suna saboda zaka ga shi ya fi yawa a larabci dai ban sani a sauran yaruka ba amma a larabci to al'asma su suka fi yawa sunaye su suka fi yawa mai bi musu sai alfi'il aiki an gane? da nau'ukansa guda uku e, wanda aka fi yawa shine harafi shi harafi baya da yawa na fatar an gane yawwa saboda haka ko alkur'ani ka ɗauka to za ka ga za ka fi yawan ganin sunaye sama ga fi'ili e, mafi yawa to wal harfu sai harafi an gane ko? sun ce sun miyar harfu harfan litaɓar rufihi shi an kira shi harafi saboda shi da'iman gefe yake koyaushe yana gefe yana janiban wa minan nasu man ya abudullah ala harfi to wannan shi ne koyaushe shi harafi a gefe yake shi yasa aka kira shi harafi bai zuwa tsakiyar kalma shi ne ma lam ya da alaihi shay'un min alamatin lismi wal fi'il to duk abin da kaga baya shigansa na alamomin suna ko alamomin fi'ili to shi ake kira da harafi mana in ka ɗauko waɗancan alamomi da sauran waɗanda ma ba ambata ba na suna ko fi'ili in ka ɗora masa baya ɗauka da shi ake kira harafi illa shi harafin kashi biyu ne wanda ake nufi a nan shi ne daga cikin harufan da ake kira huruful ma'ani akwai huruful mabani su ne huruful hija'iyya an gani su ake gina kalma su ba su da wata ma'ana a karan kansu kama al'alif bai da wata ma'ana a kamin a gina shi sai dai an kalli wani abu na daba akwai huruful ma'ani su kuma wanda su an riga an aza su kuma don a bayar da wata ma'ana shi harafi yana da ma'ana ba bai da ma'ana ba tabbatar an gane wanda ake magana a kansa a nan amma dai bai wadatuwa an gairihi shi kadai ba zai wadatu da kansa ba an fahimta to su ake magana a nan huruful ma'ani harfa na ma'ana to wasu balabai suka ce a ta'arifin harafi shine adamul alama rashin alama eh shikenan eh wasu ce ma laysat lahu alama wal harfu ma laysat lahu alama faqis ala qawli takun allama to wannan shine kamar yadda alhariri yake faɗa a mulha sai ce hau misali hal kaga harafin hal wa fi wa summa kaga hal yana da ma'ana amma ma'anarsa ba ta fitowa dole sai ka haɗa shi da wani abu me ma'anan hal kaga istifhami ne tambaya kake yi shin haga ma'anar bata da wani abin nan haka fi shi ma yana da ma'ana a ciki to cikin me ka kabar mutane da tunani ko haka lam shi ma na nafayi an gane shi ma ma'ana to wannan su ake kira da haruffa yawwa to in kana son su baka ma'ana dole sai ka saka su cikin jimla hal zaidun ƙa'im shin zaidu a tsaye yake hal ataka hadisul gashiya haka fi da khaltu fil baiti kaga ma'anarsa ta fito na shiga a cikin ɗaki haka lam lam ya zahab zaidun ai zaidu bai tafi ba to saboda haka shi harafi ma'anarsa ba ta cika dole sai ka haɗa shi da abin da yake bukata a haɗa shi to wannan kenan to sai babi na farko ko na biyu wancan shine na farko shine babul ma'urabi wal mabni wannan babi zai mana bayani akan abin da ake nufi al-mu'rabu wal mabni wannan babi yana da mahimmanci sosai saboda fahimta shi zai taimaki a ɗalibi ya fahimci li'irabi kwarai da gaske idan ce al-mu'rab shine kalmar da take ɗaukar li'irabi wanda li'irabi ke shiganta wani zubin kaga ta ɗo raf'a wani zubin ta ɗo nasba wani zubin ta ɗo jarra ko sukunin ko jazma to wannan shi ake kira da li'irabi an gane duk kalmar da za ta iya canza kamar zaidu misali a ga ma'urabi ne za ka iya cewa ja a zaidun ra'itu zaidan sallamtu ala zaidin aga zaidu ya canza farko raf'a biyu nasba na uku jarra to wannan shi ake kira da al-mu'rab ko kuma ya zahabu sai ka ce lam ya zahab kaga ya zahabu ya canza daga ya zahabu daga marfu'i ya koma ma majazumi saboda haka ya zama morabi kenan na fatar an gane almabani shi kuma kishiyarsa ne shi duk yadda aka sa shi a cikin jimla bai canza yana nan yadda yake an gane kamar haruffa da ya ambata alhurufu kulluha mabniya duk inda kaga harafi to mabni ne haka abdama'ir damirai kulluha ita ma mabniya na fatar an gani haka su asma'ul mausula asma'ul ishara dukkansu mabniyai ne ba sa canza na fatar an gani yauwa irin su aina misali duk da dai malam zai ba mu misali nan gaba to wannan shi ake magana da al-mabni yawwa shi ma su ne masu tarifi da cewa ma yalzamu halatan wahida duk abin da shi hali ɗaya yake lizimta wala ya tagayyar to shi ake kira mabni na batar an gane in ya zo mahallin rafa yana na yadda yake in ya zo mahallin nasba yana na yadda yake in ya zo mahallin jarra yana na yadda yake kamar yadda za mu gani cikin misalai na fatar an gane yawwa to sannan ana iya samu a layin suna ana iya samun su a layin sunaye ana iya samun su kuma a layin al'afa'al an gane saboda haka bangaren sunaye kashi biyu ne wani zaka samu ma'urabi ne wani kuma zaka samu mabni ne haka su ma al'afa'al akwai wanda zaka samu mabni ne akwai wanda zaka samu kuma ma'urabi ne bangaren sunaye kamar waɗanda muka faɗa yawwa kaba abdama'ir kaga sunaye ne to mabniyai ne haka al'asma'ul mausula su ma mabniyai ne haka asba'ul ishara su ma mabniyai ne an gane ba abin da ya shafi al'asma'ul mufrada su aljumu'ul kasara to waɗannan duka za ka ga ma'urabai ne suna jujjuyawa suna caccanza kamar yadda za mu gani cikin misali abin da ya shafi shi kuma fi'ili biyu dukkan sama biniyai ne alal ƙaulin raje ɗayan kuma shi ma'arabi ne a mafi yawan halukansa an gani alfa'ilul madi mabniyun da'iman duk inda zai zo mabniyi ne inda yana ba da labari akan cewa an yi kaza a lokacin da ya wuce haka fa'ilul amri yawwa bisa mazhabawa da tafi ƙarfi da su al-kufiyuna sun ce majzumun kamar da ibn ajirum ya kawo to wannan ra'ayi ne na malaman kufa amma ra'ayinsu yana da rauni abinda za ka yi umarni da shi irin su ijilis izhab ikara sauransu su wani mabniyai ne an fahimta alfa'ilul mudari shi kuma yana da ahwal akwai halin da zai zo ma'urabi akwai halin da zai zo mabni halin da zai zo ma'urabi shine iza kana mujarradan ya zan ba a hada shi da nunin niswa ko nunin taukidi ba to a wannan lokaci yakan zama mabni kamar ya zahabu misali to ma'urabi ne an gane amma in ka shigan masa da nunin taukidi alkhafifa aw sakila to sara mabniya an gani misali kace yazhabanna ko yazhaban to sara mabniya ko ka shiga masa da nunu anniswa nunun ta mata ko yawa kamar me yazhabna to shi ma sara mabniya yawa to saboda haka ya danganta dai daga yanayin da aka samu kalma to amma a sauran ahawal duka za ka gama mu'rabi ne to shi yasa can ibnu mali yake cewa walismu minhu mabni walismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahin min al-hurufi mudini كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلة ومؤرب من ne? eh baiti na gaba malam ko ka bar hadda wa mu'rabul asma'i ma ma qad salima min shabahil harfi ka ardin wasuma to haka dai ya kawo su duka a wannan baitocin to za mu ga ya tattara waɗannan abubuwa gaba da inda kalma ke zuwa ma'urabi da inda take zuwa mabni karatu ne mai tsawo zai iya ɗauka awa ɗaya ya ce za a yi sharhin wannan baitocin eh to saboda haka ana iya koma zuwa gare su to sai ma ce al-mu'rabatu darbani mu'rabai kashi biyu ne al-ismul mutamakkinu akwai suna wanda yake mutamakkini suna wanda yake mutamakkini abinda ake nufi da suna wanda yake mutamakkini wanda shi duka alamomin suna sun tabbata gare shi na batar an gane yauwa saboda haka ta kowace fuska bai kama da harafi ba to shi ake kira ma'urabi shine abin da shi ibnu mali yake faɗa wa ma'urabul asma'i ma qad salima min shabahil hurufi min shab min shabahi harfin ka ardin wasu ma wato yazan an samu suna ta ko ina bai kama da harafi ba ko ta gininsa ko ta ma'anarsa ko waba'insa na batar an gane kamar suna mufaradi irin su zaidun irin su rajulun da makamantansu duk wayannan ma'urabai ne to wannan shi ake kira da almutamakkinu to shi ma kashi biyu ne akwai almutamakkinu amkanu akwai mutamakkinu ghairu amkan na batar an gane yawa mutamakkinun amkan shine suna mufaradi jam'u takasiri da makamantansu saboda shi duk wata alama wadda ake bukata ga suna ya cika ta irin su zaidun rijalun da makamantansu mutamakin gairu amkan shine kamar mamnu min sarraf irin su aisha irin su hafsa irin su yazid irin su muawiya da makamantansu ibrahim a gari to wanda ana kira dukkan su mu'rabai ne amma an yi musu suna da abin nan mutamakin gairu amkan saboda ba sa ɗaukan jarra ba sa ɗaukan tanwini duk za a kawo misalansu wal fi'ilul mudari haka da kuma fi'ili mudari shi ma mu'rabi ne to falismul mutamakin misalin suna mutamakkini ma lam yushbihil alharfa a gani abinda shi ibn mali ya faɗa kenan ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كو من شبه الحرف كأرض وسمع to ka gani saboda babu wani kamanceceniya tsakaninsa da harafi to wannan shine na hawa rajulin daga cikin siffa harafi an gane shine mafi yawa zaka ga yafi zuwa harafi biyu an gane mafi yawan huruf to za ka ga a wannan layin suke zuwa ɗaiɗaiku ne za ka ga sun zo da harafi uku ba su da yawa na fatar an gane to rajul kaga suna ne mu'urabi ko mutamakkini saboda ta kowace fuska bai kama da harafi ba kaga ba za ka hada shi da fi ba ko lam ko sun yi kama ba su yi kama ba wal fi'lul mudari'u sai na biyu fi'li mudari'i ko ma kana fi awwalihi hamzatun aw nunun aw ta'un aw ya'un nahwu azhabu wa nazhabu wa tazhabu wa yazhabu to shi kuma fi'ili mudari in kana son ka gane shi shine a farkonsa zaka ga an bude su da wayannan harufa da ake kira da hurufun aitu ko huruful mudara'a ko kaga ya fara da nunin an gane amma sharadi nunin din ta zamo sa ta aka yi ma'ana za'ida ce ba ta asalin kalmar bace na biyu ko a samu ta'un na uku ko a samu ya'un na hudu ko a samu hamza ta ce farko kamar misalin na hamza kaga a zahabu an gane yau to kaga a din nan za'ida ce don za ka iya cire ta za ka iya cewa zahaba na ba ta an gane kamar sabanin hamza a karama a jalasa a ka'ada to ba ta ake magana ba wannan ita ta kalmace so da haka karkace to ai shi ma fi'ili ne mubari to ba irin wannan ake magana ba an gane ana nufin wadda yake da zaka cire ta kuma kalmar tana nan haka wa na zahabu shi ma na zahabu ita ma a samu nunin ita ma ta zamo za'ida ko wadda ake kira dalla alal fa'ilina wadda ke nuni akan masu aiki jama'a ko kuma wanda ke son ya girmama kansa yauwa in babban mutum hake to kana iya cewa mu yauwa kamar Allah su biya da wata ala za ka ga yana wannan usulubi inna na hannu sai ka ɗauka ko su da yawa ne shi kaɗai ne an gane usulubu ta'azim ake kiran wannan usulubi ne na girmamawa in ka kasancewa ka kai to shi kenan sai ka yi amfani da shi kuma ka san baka kai ba to sai ka dawo baya sai ka ce ni amma ka ce mu na ba da gane yawo to shi za ka ga gwamnati ma tana cewa mu ba a cewa gwamna ko shugaban kasa sai a ce gwamnati to duk wannan usulubi ne na ta'zim na girmamawa an gane haka wanda kake girmama shi kuma kana iya masa wannan usulubin na fatar an gane yawwa ko a layin addu'a ko yabo da sauransu kama abinda muke faɗa a karama kumulla alhali kuma shi kaɗai ne to duk wannan usulubi ne na ta'azim na girmamawa to haka ta zahabu shi ma ta'un din nan ba ta ta'anisi ba ce ta'un ce ta mubara'a akan kawo ta lokacin da ake magana da wani abokin magana ta zahabu kana tafiya wancan na zahabu muna tafiya ko kuma shi mai girmama kansa waya zahabu yana tafiya ita kuma lilga'ibi wanda kake son ka ba da labari ai yana tafiya na gan shi yana tafiya to sai ka sa ya'u in kuma ga ka gashi to sai ka sa ta'un ita ta'un tana nuni kan cewa wanda kake magana da shi yana tare da kai ya'un kuma tana nuni kan cewa wanda kake magana a kansa baya nan ita kuma nunun tana ishara kan cewa kuna da yawa ko kuma kai babba ne ita kuma hamza tana nuni kan mutum shi kadai wanda yake magana almutakallim alwahid wal hurufu kulluha mabniya duk inda harafi yake to mabniyi ne wannan ka'ida ce muhimma an gane ka'ida ce muhimma saboda haka a kiyaye ta na fatar an gane to sai ce ga su kuma za a baka misali imma ala sukuni na hau min su haruffan na akwai wanda za ka gan shi mabniyun ne ala sukun kamar min daga cikin haruffan jarra kana sun ka ce na fito daga sai ka ce min kharajtu min albaiti ko min almasjidi ko min suki ko min almadarasa to min ita take ba da wannan fa'ida din ana eh, malaman nahu na kiranta lipti lipti eh, liptida ilgaya Eh, tana fassara maka inda hukunci ya fara ya fara daga kaza zuwa wani wuri yawa in ka ce kharashtu min albaiti ma'ana fitan taka ta fara daga ɗaki ne kharashtu min almadarasa fitar taka ta fara daga makaranta ne to haka au alal fatihi akwai wanda kuma zaka ganshi mabni ne akan fataha na hau misali in an gane ta sharaɗi in ta zahab azhab in ka tafi zan tafi to ita aka kawo ta in ana son a kafa sharaɗi in har kaza to kaza ne to na ake kawo in an gane yau akan kawo ta san- can gaba sai a kawo fi'ili fi'ili mudari in tazhab to azhab in tajlis ajlis eh a can in mun shiga za mu ga tana ɗaure fi'ilai guda biyu fi'ili na farko sharaɗi na biyu kuma jawabi aw ala dhammi wani kuma harafin zaka ga an gina shi akan dhamma na hawo munzu munzu an gane ɗaya daga cikin huruful jarra ɗin nan kashi biyu ce akwai muz akwai munzu an gane to munzu ake magana eh ita kuma akan kawo ta don a yi bayani akan wani lokaci da ya wuce kan zo don ta yi bayanin wani zarafi da ya gabata an gane ko yawa misali ka ce mara aituka mun yaumil juma'a ai ban ganka ba tun ranar juma'a Eh, tun ranar juma'a ni ban ganka ba to shine au alal kasri akwai harafin da kuma mabni ne akan kasara na hau jairi jairi shi kuma ɗaya ne daga cikin hurufu na aljawab amma tambaya sai ka ce jairi daidai yake da na'am Mm. na'am Eh. yawa to in ka gada ma sai ka ce jairi bi kasirar ra jairi ma'anarsa na'am eh haka ne da ba ta rangani wani kayi kaza sai ka ce jairi ma'anarsa eh na yi abin da go to wannan kenan wal fi'l al madi mabniyun shi kuma fi'li madi mabni ne ala al fathi akan fataha nahau daraba ya buga an gane ko amma akwai lokacin da kuma zai zo mabni ala dhammi kamar darabu idza tasala bihi waw li jama'a haka akwai lokacin da zai zo mu mabniyun ala sukun idza tasalat bihi yawa ta'ul fa'ili wato ta'un ta mai aiki an gane kamar ka ce darabtu darabta darabti to duka anan fi'ilin ya zama mabni ala sukuni wata ta'un din sai ta zama mabniya ko yawwa tuna zamiri ne fi mahallin raf'i yawwa kaga kenan ba ko ina zai zama mabni alan alal fatihi ba yawwa mabniyin alal fatihi an gane in ya zamo in ya zo mujarradi ba a- ba a sa da wani abu da ƙarshen sa ba kowa wal jama'a ko abin da ya kama da wannan wal amru mabniyun shi ma fi'lu amrin mabniyi ne ala sukuni akan sukun nahau idrib ka buga idrib izhab ijlis uqud da makamantansu nam yi bacci wa yubna al-ismu ana gina suna iza ashbaha al-harfa duk sanda suna ya kama da harafi to sai a riskar da shi sai a ba su hukunci ɗaya shi ma sai ya zama mabni au tadammana ma'anahu ko kuma aka samu ya ɗau ma'anar harafi